الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 23 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1440 bayan jira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 29 ga watan daya shekara ta 2019 miladiya idan ba manta ba mun tsaya a wato darasi na 38 za kuma mu tashi darasi na 39 a wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan wato abin da yake nuna shi wannan littafi duk hadisin da ka gani a cikin zato wato bukari ya rawaice shi muslim ya rawaice shi za mu tashi babu qira'ati fil zuhri wal asr babun da zai magana akan yin karatu ya ya kamata a yi karatun sallah sallah azhar wal asri da sallar azhar malin hadisi na 260 ana bi katada an karbo daga Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala an qala yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayn manzo jira da amsa Allah tabbata a gare shi ya kasance yana karantawa wato a rakawai guda biyun farko min salatu zuhri na sallah azhar bi fatihatil kitab yana fara da fatiha wa suratayn da kuma surori guda biyu kowace raka'a Fatiha da sura Fatiha da sura yudawwilu fil ula amma yana tsawaitawa a wato raka'a farko raka'a farko tana bin ta biyu misali idan ya minti biyu a raka'a ta farko to ta biyu kuma sai ya minti ɗaya da rabi haka annabi ne ya ce sura ne sanan za ka ƙara gane fiqh wal imama na wasu limama don za ka iya samun limamin da zai jawa fatiha da inna anzalna wa raka a farko ta biyu ya jawa fatiha da wallahi sallah kai amma ba su kiwo to sai ce wa yukasiru fi thaniya sannan kuma yana wato yana takaitawa yana gajartawa a raka ta biyu za mu zo mu ji ma kwatan kwatan haka idan aya goma ce ya biya a raka biyu to raka a farko sai a haya shida sai biyu a yi hudu ba biyar biyar ba shida hudu misali to sai yake wa yusmi'u al-ayata ahyana kaga anan kafin mu wuce wannan gaba sannan za mu fahimci cewa ga yadda annabi yake tsawaita guraren da ake tsawaitawa raka a farko ta kusa biyu tsawo ta farko ta biyu ta biyu tsawo amma akwai wani abu da ina yawan gani mutane suna yi da malami da wanda ba malami ba kowa da kowa za ga mafi yawanci mutane suna yi an zo su jira ƙarshe kaga an daɗe ko akwai wanda ya san dalilin da ya sa ake haka na'am amma sai wannan kawai can ba bukatu sai a ta ƙarshe ya ce wai bukatu gaba ɗaya sauran su jira duk wasu ba za a faɗi bukata waje ta ƙarshe domin tsayawa a ta ƙarshen a daɗe wani abu ku kawo sabon addini kuma domin da yawa akwai waɗanda suke ganin za ka ga sun mai da shi ada adatan kawai za ka zo sujud na ƙarshe sai a daɗe wata rana wani malami na ce wata malam na ga ana ta yin wannan abubuwa ya ce ai ko hadisi za'ibi ba da ya nuna haka ko hadisi za'ibi babu akan cewa an kazo su je da ƙarshe ka daɗe babu amma za ga mutanen mu suna yi ga abin da yake an ce a yi raka a farko a ja dogon tura ta biyu a gajarta amma ba za a yi wannan ba sai a tafi wani abu daban ya je sujjada idan ka daɗe a sujjada yanzu wa ka taimakawa ma idan ma liman ne kai ba wanda ka taimaka don wani ya zo ya bi ka a sujjada raka a ya samu na ba raka a ya samu ba ko da yawa za a ga wasu limaman suna wannan amma ma an zara lawo bi hannun sun tsaye Allah madawacin sarki bai ce a yi haka ba saboda haka abu ne yau da gobe kuma shi irin wannan abin na ibada yau da gobe ana yi sai wani abin ya baki sha'awa sai ga yana sha'awa ai saboda bai dace din ba muke magana saboda rashin lafiyar ita sujjada kowace wa annabi alaihi salatu wasallam cewa amma sujudu hadisi ibnu abbas fantahidu fi du'a idan an zo sujjada da ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta goma in akwai gaba ɗayan su kawai ku dage da yin addu'a ba ce ta ƙarshe ba yawwa Allah da yake sauraron ka a sujjada farko shine fa zai saurare ka a ta ƙarshe me yasa ka ware ta ƙarshe kowace sujjada ka zo sai dai misali ba wai da niyya ba kai wannan addu'a a sujjada farko sai ka je yi a ta ƙarshe addu'a ta buwan nan tsawo kaga wannan ba wani niyya ta dauka ba komai amma wanda ya wai da shi al'ada za ka je dadi sosai hasani ma za mu zo mu tada hadisi lokacin da aka ga annabi alaihi salatu wasallam ya dade a wata sujjada aka dade ai ba ta karshe ba ce har sai da wani sahabi ya gaje ya dago yana dagowa sai ga ya je alhasan wani husaini ne suke a bayan sa suna doki annabi yake dagowa to shi ne bayan an kirere ki ga annabi alaihi salatu wasalam sabai ke ce mun ga ka dade ya rasulullahi ya ce alhasan wani sai ne suke wasa a baya amma na so tsago su faɗi to saboda haka kaga wannan shine abubuwan da wato ya kamata mu kalla da kyau ita ibada ana so ka yi ne yadda Allah yake so al ibadati hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwal wal a'mal az-zahirati wal batinah ita ibada shi ne abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga maganganu ko ayyuka na fili ne da na tsoro wannan shi ne ibada to kaga anan yadda aka yi mana ko ta sallah za a yi ana zuwa raka a farko da ta biyu kaho to shine ma ne yake to wa yusmi'u al-ayata ahyana wani lokacin kuma yana jiyar da mu aya a sallar koyi misali a sallar azhar ya zo raka'a ta farko fatiha da sura ta biyu fatiha da sura kawai a surar ba ku san me yake biya ba domin kai ma da ba aka ba ka kabbi abin da kake so kawai in yi gada cikin karatun sai yana biya wannan jini sai ku ji ya ce in madana fatadalla a sallar azhar ba iya wannan guda ɗayan sai kuma ya dora daga nan sai ana gaya ba kai mai karatu cewa ko na jini ya biya a wannan raka'a ta biyu amma annabi alaihi salatu wasallam ba fa yayin wannan kullum kawai limami yanzu kawai ya rike mutane a ahyana wata kila ba a wata ne kuka ji sau ɗaya ba kuka ji a watanni an yi ta sau ɗaya ba kana aka ce ba kana shine yake yi akai akai amma ahyanan lokaci bayan lokaci annabi alaihi salatu wasallam yana yin wannan a sallar da take ake koyewa to shi mun ce wa kana yaqra'u fil asr a sallar asr ya kasance yana biya yana biyawa da bi fatihatul kitab sai karanta fatiha wa suratayn da surori guda biyu wa kana yutawwilu fil ula kaji anan ya kasance yana tsawaitawa a raka'a farko wa kana yutawwilu fil raka'atil ula ya kasance yana tsawaitawa a raka'a ta farko min salati subuh a sallar asuba ma haka ita ma raka'a farko sai a tsawaita musamman lokacin da liman ya zo a sallah asuba ya ga wanda suka saba zuwa masallaci duk ba sa nan to sai anan ne sai ka ware tilawa kana tsammani insha Allah ta'ala kafin ma ka tawarka ta daya ka gama ta wanda ya baka rama ya tawo amma idan sun zo to bai kuma kamata ka tsara ko irin wannan surar da kai irin wanda kai a raka farko kuma yi bayan kowa ya zo a shi ma wannan ba fike idan kowa ya zo to dama kuma an gaya ba ko da ba ba wani yanayin ba raka farko ta fita biyu tsawo to idan kai aya wato hamsin misali a raka farko to ya kamata ka yi talatin a raka ta idan kar tsammaci cewa wani lokacin ma wato zuwan jama'a ne da yadda zaka ji bolin din masallacin ya amsa a daidai lokacin ne zai baka dama ka yanke raka domin kana so a zuri lokacin da kake sallah asuba wani sai za ka iya zuwa sallah asuba ka tayar da mutum uku kuma ana sallah wato sahu biyar ranar lokacin ka ɗan iya jan karatu domin kana so kowa ya samu sallah daidai lokacin da aka saba shiga sallar daidai lokacin ko ka shiga wataƙila ba ku ƙara minti biyu saboda an makara ko uku don ka shiga sallah raka a farko sai ka ja karatu da zarar ka ji ana ta sauri an shi shigo to wannan niyyar da kai ka tsawaitawa da yawa sai ka takaita kuma domin za mu ji a nan gaba abin da annabi zai faɗa me dalili to saboda haka wannan shine wa kana yudawwilu fi rak'ati al-ula min salati as-subhi wa yuqaw wa yuqassiru fi thaniya annabi yana takaitawa a raka'a ta biyu kaga duka sallolin ko ce da aka zo mai raka'a biyu ko mai raka'a uku ko hudu raka'a farko ta fi ta biyu tsaho wannan hadisin wato Imam Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Azan babul qira'ati fi zuhul hadisi mai lamba ta 759 kuma wato hadisin yana koyar da mu cewa lalle ana so in zai yi mutum ya karanta sura cikakkiya gajeriyar sura cikakkiya ka ɗauko sura ka zure ta ya bi ka gutsuru domin za ka ɗauko labarin gaba ɗaya ka waye sai dai mutum yana da fikiyo sosai ko da cikin ƙur'ani zai shiga ya zanto zancen da zai ɗauko darasi ne zai iya ɗauko farkon zance ya ƙarewa da complete sentence jumla mufida da akwai labarin misali wanda ya zo karanta wa inna yunus la min al-mursali iz abaka ila al-burk al-mashhud fa sama fa kana min al-mudhhabin kaga farkon labari ya fara bayarwa ko lalle annabi yunus yana cikin manzanni iz abaka ila al-burk al-mashhud lokacin da ya gudu an gane ko ila al-burk al-mashhud cikin wannan wato jirgin ruwan da aka tuko shi da mutane to ana zuwa jirgi ya fara tambar tambar sai aka ce to lalle akwai mai laifi a cikin nan fasaha mafakana min almudhabi sai aka yi kuri'a aka ce ruwan da ta fada kan sa shi za a wurga a cikin ruwan kowa ya yadda yake ya yadda shi ta fada kan sa dama kuma ya gudo wa mutanen sa ne saboda jin cewa Allah zai iya halakar da su sun saba wa Allah Allah yake wato fanta kama wal hutu wa huwa mubin ana haka kawai sai yana ana jefa shi sai kawai katon sha sai haɗe kawai loma ɗaya da shi sai yarka zargin kansa a cikin ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai Allah yake falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan wannan kalmar da yake ta faɗa ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu wannan tazwihi ne bai kyau ba in kana cikin yanayi kana yawan yi ba wani adadi Allah zai fitar da kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kana nuna wa Allah kai azalimi ne ka zawo wanda kai tabargazar da yawa shi kadai zai yaje wa Allah yake ba don wannan tasbihin da yake wala labi tafi wa dani ila mai ba da mun kyale shi a cikin kifin sai rana alkiyama kifin ya bansa to kaga ai labari idan kada ya nan ka ta furku ya ba gama ba da labari ai ba gaya mana yanzu ya aka yi da shi ba sai Allah ya ce fa nabadnahu bil arabi wa huwa sai kifin ya je amayo shi saboda wannan tasbihin a gefen bil ara a gefen ruwa ya je inda ciyayi suke fitowa wa huwa taqim jikin sa diya da hu saboda zafin cikin kifi kamar wanda aka dafa fa ambatna alaihi shajaratan min yaqin Allah ya ce muka fito masa da shajara bugiyar da ba nan da na da bugiyar jarin da shi min ya kaɗi ta ka iya ji abin da yake wato yaɗu kankana kabewa da ire-iren kawai suka lullube shi Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu fa amanu wa wata'nahu ila shay to ran baji ne labari ya ciki amma da kallo kawai ka tsaya kan izu sai kare akan ido kaga wanda yake dan jin larabci ka kaɗe man labari ka kaɗe masa labari inda yan konan zaka yi tuji za ka fito ka ɗauko sura kawai ka tike ta akwai aiki ko to sai yace um wannan to ana so ka ɗauko sura abdalu min qira'ati qadri ha min suratin tawila shi ya fi falala in kai wancan din yayi amma ɗauko sura ka tike ta gaba ɗaya ya fi falala fiye da ka yanko musamman in ka yanko baka san inda zaka tsaya ba kawai ka rika saboda kai Allah ramba ne kawai kai eh kawai zuwa zai juyo muku tilawa shi kullun tilawa ne ba ruwan sa shi kuma karatu za mu ji a nan gaba yau akwai sahabbai da matan sahabbai da magabata da ai sun rika haddace wasu surori a gurin limamin hadda sosai saboda yadda suke biya musu qira'atan wa tadi wa tadwiran wa tadilan wa tafsira haka ana biyawa ka rika jin su daki daki kuma ana yi ma bayani to sai yace sannan a cikin wato wannan ake so abu na farko kenan sannan abu na biyu ana san a tsawaita sura ta farko aya ta farko raka'a ta farko fiye da wato sauran rakawoyin a kowace sallah fi jami'i salawat sannan kuma abu na uku hadisin yana nuna mana cewa ana so ka rika mura'ati lura da halin musalli halin wanda za su yi ka sallah akwai yanayin da za ga mutane ba su da nishadi in ba da nishadi to kada ko ko labari ne kawai ba su da wata ayar wata kila wani abu an shiga damuwa da abin da yake damun mutane sai kawai ka dan dauko wani labari da zai kwantar da hankali idan kana da wannan cikin ka dan biya ko da duka wasu ji wato wasu za su ji ka ga sun samu peace of mind kafin su bar sallah domin ita sallah annabi in sun gaji cewa yake a hutar da su da sallah haka yake ga yawa bilal eh ari ina bi sallah ga ku hutar da mu da sallah su ji daɗi annabi alaihi salatu wasallam ya ce yi suka shiga sallah da juwa yake to haka ake so masu bin sallah su ji kada suna cikin damuwa kuma a ƙara musu wata damuwa to akwai surorin da zaka iya tsakuwa ko ayoyi wanda zaka iya kwantarwa da mutane hankali lokacin da suka shiga wani yanayi to shine wannan wato hadisin abubuwan da yake koyar da mu kira hadisi na gaba hadisin sa'ad ibn abi waqqas sahabin mu na wannan karo kenan shin na hadisin da muka fara ba zo kansa ba sa'ad ibn abi waqqas yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna mutum goma da aka yi musu albishir da aljanna ba su kare ya kawo arziki da aljanna ba malam utaymin ya kawo a sharhin wasidiya cikin littafin sharh aqidatul wasidiya idan ka duba littafin za ga akwai gurin da yake kawo su da yawa abin da yasa ake cewa mutum goma saboda annabi ya faɗi su zama daya amma ban da nan ga sunan ire-iren su na na maryam yar aljanna ce na na aisha yar aljanna ce hadisi daban na na khadija yar aljanna ce hadisi daban ko asiya duka annaba dai ta ce ko da yake ma da wani al'umman mu wanda annabi ya faɗa na wannan al'umma wata baiwa Allah da take farfadiya hadisin adabul mufrad bukhari ya kawo shi da sauran sahabu suna sun kawo shi tana farfadiya ta zo in dai ta yi farfadiya sai ta yi tsayi sai ta ce ya rasulullah ka roƙa min Allah ya yi min wannan matsala annaba ne ta ce sallallahu alaihi wasallam in dai in za ki iya haƙuri ki yi haƙuri da wannan larurar Allah zai ba ki aljanna tace in ta yadda za ta haƙura amma tana so ta roƙa mata Allah idan ta faɗi ta daina tsaro sai annabi ya roƙa mata in ta faɗi wannan rashin lafiyar to ta daina tsare domin kun ga ai annabi alaihi salatu wasalam cewa la yazalu bala'u bil mu'minina wal mu'minat jarabawa ba za ta gushe ba ga mumini namiji da mumini ba fi ahlihi wa malihi ko wato cikin dukiyarsa da iyalansa Allah ba zai guje ba yana jaraba ka akan wannan in dai kai bawon da ne na sani na kusa to sai ya rika jaraba kawai ka zauna lafiya lau ko ka lokaci kana ko ba gida ya ce ba uwa ne ta gudawa jarabawa wani ga idan wannan ya fara zazzabi kafin ya gaba ɗaya maya jarabawa ko ka ga gidan kowa ba lafiya jarabawa ce domin haka annabi ya faɗa cewa jarraba ba za ta gushe ba ana jarraba mu'minai in dai kai na Allah ne to sai ya taba ka ko da ba kan kanka ba kan iyalanka ko wani abu ko dukiyar ko abin da ya kama da wani to sa'ad bin abi waqas yana ciki ko ukaja bin minsan ko hadisin mutum dubu da wani da zai ga aljanna ba ya sai annabi an ukaji yace ij'alni minhum ya rasulullah annabi alaihi salatu wasallam yace anta minhum kana cikin su wani ya miƙe ya rasulullah ni ma a sanya na a cikin ta yace ta baka bi ha ukashin yace ofar da aka bayar guda ɗaya ke yanzu ukashin ya riga to kaga ɗaya ɗaya ku wa'annan ai suna da yawa ɗaya ɗaya ku amma wanda aka faɗa goma hadisin sa'id bin zaid wata rana ya ji kawai wani ya zagi sai na ina zaune sai ce kai ka san wa kake zagi kuwa sai yana cikin mutum goma da kunne na naji annabi ya ce ya aljanna sai ba da misali ya ce abubakar umar usman ali sai ya ce talha ibn ubaidillah abu ubaida ibn jara zubair bin al-awwam abdurrahman bin auf sa'ad bin abi waqas sai da guda tara saura na goma sai ji ya ka ta baka faɗi na goma ba sai ce ba dan ruwaya wace da ban faɗa ba yake tuni ne na goma sa'id bin zaid dan ka shiga kamar yana yaban kansa yace ni ne na goma saboda haka sa'ad ibn abi waqas yana cikin wayannan mutane guda goma da Allah ya musu albishir da aljanna in suna taka doron kasa sannan kuma sa'ad ibn abi waqas shine wanda ya fara harba kibiya a musulunci shi ya fara an zo yakin badar annabi alaihi salatu wasalam wato wani yana kai wa mutane ta a cikin kafirai ya labe yana ta harbi sai annabi ya ce yake ga wa sa'ad ibn abi waqas yace irmi fidaka abi wa ummi shi da aka ce a duk duniya ba wanda annabi ta fara kai a wannan kalmar ce shi cewa mahaifina da mahaifiyata su zama fansarka da shi da zubair bin awwa daga sa'ad sai zubair su annabi ya gaya wa wannan kalmar in ka duba tarihi za ka gani su biyu annabi ya gaya fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansarka yace ilmi yace ci gaba da harbi yana harbi yana miƙo maki biya yana miƙo mata sai ya hango wanda zai ji kaga wani can harbe shi yana san yana wannan harbin kamar yadda hadisin Tirmidhi ya kawo a Jawahir Muhammadiyya yana harbin da a ta da zai tashi kawai zai annabi yace makogoran sa nake so ka harba wallahi yana gurin zai yi harbe shi a makogaro da ya tambul da ya shafi ta gaba da ya tambul ya fado sai ya fado da ka saboda akan wata bigiya yake harbo mutane sai da ya fado da ka sai da ya tsare shi annabi sai da hakoran sa suka fito saboda dariya hadisin yana nan a cikin jama'ir muhammadiyya imam tirmidhi ya kawo shi to shi da annabi yana ganin wannan yayin dariya sai yace Allahumma sabbithu fil ramya wa ajib da'watahu daga yau in zai harbi Allah ka tabbatar da shi ka ba shi iko duk abin da ya ji da ya ji kuma Allah ka rika amsa addu'ar isa ta da zan to mu ji gudawa duk wanda yayi addu'a ya shiga ku za mu ji hadisi in dai ma bakar addu'a ku ka kai idan ya tare yayi kuma shi kenan za mu ji hadisin yanzu me ya faru an sa bin abi waqas an jabir bin samura qala shaka ahlul kufati sa'adan ila umar mutanen kufa sun kai kuka na sa'ad ibn abi waqas zuwa ga sayyidina umar shi kuma sayyidina umar ana kai ka da an kai gara ka ne tuce ka sai yin shi dan da yana shugaban kasa haka yi ana kai gara ka cewa ne ji kaza sai tube ke ce ayi bincike shi za ku ga suka bata da Abu Hurairah to dan kankan abu ne ya ji kawai ya tube shi lokacin da ya dawo ya ce ya mai da gefe waje ko ba ba to saboda haka sai na Umar wato mutanen Kufa sai suka kai makara suka je suka ce da shi um ai wato fa azalahu ana ga ya marje ba da tube shi wa ta'amal alaihim amma sai tsora amma dukkan kwariya kafin a ga wani kaga wanda zai zo yanzu a shugabanci ya ce sai na Umar zai kai kai ai zai hatara domin sai na Umar ji baya daga gaba ba wai zai sa ba wai ya tube kake nan ba amma za a yi bincike idan an gama bincike ba kada lai zai ce dole ba ka hakuri ko ba wace kau suka kai kuka hatta zakaru annahu la yuhsinu yusanni da Allah ka bi karar da take ɗaya daga cikin al-mubashiruna bil janna ba wai zai ce ai bai iya sallah ba shi ne ƙara ta farko ba a tsala ilayi sai ta umar su za a yi balansu sai aika ba sai ya ce a biya ce yanzu domin kun ga ya haka aka yi da sa'idu dan zai wannan mai ruwayar hadisi yana zagawa domin yana hawa yana zama kaliba sa'idu dan zai da biyu su kan tsoro Allah kai wa Allah biyayya ka sani Allah yana da haƙƙi mutane suna da haƙƙi iyalin tana da haƙƙi ya ta gaya ba ya shiru ya ma limit da wa'azi yana da kai yake to na nada ka gwamna a kasa kaza yace baya so yace wallahi sai kai yace ta yaya irai ran ku kuma za su gudu su bamu yace dole sai kai ta tura shi gwamna to wata rana wannan bawan Allah yana tagawa sai zai tambayi da ba haka zai zo ya tara talakawa ya ce kuna da matsala da gwamnan ku ne me matsalar ku kai in babu sai ya wuce kai gwamna baka ba san ya zo ba sai dai tambayi mutanen garin da Sa'id yake wasu sun ce masara me matsalar ku da gwamnan kuka ce gaskiya muna da matsala matsalar mu shine kullum baya fitowa da wuri ba a zuwa hijiran baya zuwa ofis da wuri matsalar ta farko ai yana makara matsala ta biyu akwai ranar da baya fitowa ba kwata-kwata a sati sai zaman sa shugaba gwamna kuma matsala ta hutu shi gwamna bai da hutu ai kowa yana da hutu ala gama ta bala dakta ki zo da haka na uku wata ran idan yana wa'azi ya hau kan mimbari yana huduwa kawai sai su ba ai qualities of leadership ba shi da lafiya kenan ko sai da mu yi shiru ya ga yadda zai yi da sai da sai mutumin kirki ne kaza ne kai ya ji a gode wannan abin ya zama dole ma akan ɗaya ma a cikin shi wannan tarika to shi tabi'a sai na Umar da ma in ka zo sai ka sai ka amsa za a gaya ma ne bufukan kowanne ka faɗa a gaban su suka faɗi laifukan yake sun faɗi laifuka guda uku haka ne yake yi haka ne domin ka yace na farko da suka ce ina makara kullum yace ka ganni nan yace kullum da safi ni da iyali na muke zama mu tsaka garin da zamu wanda zamu kira tana tun tana romo ni kuma ina da kai yace ta gomba mu daka idan muka daka muka yi gurasa muka gama bayan na gama lazimi da asuba na dawo sannan mun dafa ta da hutan nan mu shi ne dalili sai na wuri ce eh wannan hujiri na biyu baya fitowa wata rana yace kaga wannan rigar da jira ta kai na maza gwamna saboda haka ba na samun damar da zan wanke ta sai a ranar zan arzani gure iyali ta ara mu daura nata in wanke idan ya bushe in sa inda ka guda ɗaya ne a dole a nemo kaki ko irin wanda za a ke mana muna primary za a nemo kaki saboda ya yagawa da aiki sai a yi ma wani wani mai kauri sai tambonin ko shi za ka ga saboda haka irin wannan ko sai ya daɗe sai na waje ce na uku yace na uku kuma yace kafin musulunta shi ya fi girma dama yace a gabana aka kama wani sahabi kafirai suka rika yankan nama su kala kala ana cewa sai ya gaya addinin musulunci magana sai ya zaji annabi yaki a haka yi mutu yace ina gurin a tsaye yace amma ban musulunta ba yace duk ran da na tuno da wannan sai in tuna in rika ganin kamar Allah ba zai mu gafara saboda wannan abu sai na Umar ya ajiye zuciya yace ya gode wa Allah yace yadda ya yarda da wannan bawan Allah sai an samu matsala da shi kowa kuma sai ya jikin ya san sanyi sai kowa ba ya gode saboda ba tube shi ba bai tube shi sai dawo da shi saboda haka kaga wannan tabi'a sai na Umar kenan to shi da lokacin da ya ji na sai na ta'addi na biyo ka sai yace wato a kirawo shi sai tube shi kai kai tsaye farsala ilayhi aika bar faqala ya aba ishaq ina zuwa yace da shi ya kai abu ishaq inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu tasalli wayannan mutanen suna riya cewa ba iya sallah dan Allah ka diwo rashin mutum wanda yake sallah bayan annabi wai bai iya sallah ba to saboda haka yace suna riya cewa ba iya sallah ba qala abu ishaq sa'd bin abi waqas shine abu ishaq yace amma ana wallahi ni kam amma ana ni dai wallahi na rantsi da Allah fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah irin sallar da nake musu irin wanda annabi yake musu irin da nake yi kaga ai kace nan ko yace yace irin wanda annabi yake ma akhrimu anha ai ma anqutu anha bana tauye komai yadda annabi yake haka nake yi sai mu ji me za su ce yace usalli salatul isha yace in nazo sallar isha ina yin sallar isha fa arkudu fil ula yani in tsawaita a rako'i biyun farko yadda muka faɗi wancan hadisin na gaba na Abu Qadada sannan yace wa kifu fil ukhra yani rago biyu kuma sauka Fatiha zalla Ali yake za ka zannu bika ya Abu Ishaq ina umar na jin wannan yake wallahi haka nake da su zaka yi dawo wannan abin da ka faɗa haka nake ma zato zaka yi fa arsala ma'ahu rajulan saboda haka sai ya aika ma'ahu rajulan sai ya aika wani mutum tare da shi auri zala ko kuma wasu mazaje ko tawaga duk da haka sai na umar bai zama bincike ba inda wannan sawa ya ka kira wani kuma mutanen ba sa sai ya sa wani mutum ya ce su je gida ta albina abi waka ko kuma wata tawaga wata ruwa ya ta nuna ba mutum ɗaya ba sai aka aika rajulan aw rijala ila al-kufa aka aka aika garin kufa fa ta'ala anhu alul kufa aka ce su tafi da zabi na biyo ka su wayannan mutanen su je su bincike a je idan an gama sallah kamar a wannan masallacin to ɗaya daga cikin wanda za su bincike ya miƙe tambaya cewa gaskiya ne ta gina biyu kan bai iya sallah ba a gabansa a jami'ar da za a bayar saboda haka hakan kuma aka yi fasala anu alul kuba ya je rika tambayar mutanen kuba walam ya da masjidan illa sa'ala anu ba masallaci daya da suka kyale da manyan masallaci da kanana kowanne masallaci sai da aka je aka yi sallah sai a miki a tambaya kaga kwanaki aka yana tambaya ce a tambaya ce wato jama'a da Allah Sa'ad bin Abi Waqqas ya iya sallah ko bai iya sallah ba wa nuna ma'rufa duk masallacin da aka ji sai su faɗa alheri akan su ce wallahi tallahi sallah kai ai ya iya sallah su sai ma bayan wannan ma zai su kara bayanai mutum ne mai kaza kuma mai kaza mai kaza mai kaza tunda kun ga ai wannan lokacin gwamnati zai yi sallah ba duk kowa na garin zai duba irin yanzu bane da aka yawa su saboda kowa ya san ya sa'adi yake sallah kana dauka wai sallar isha magariba ce a sallar juma'a kowa nan zai zo a karkashin amirul mu'minin na zai kowanne state to a karkashin gwamnati zai kaga da haka ake yanzu ai da mun gani ba mai kin ko a ce kowa gwamnati ne zai je to shi ne yake cewa um, to shi ne yake wai nuna hatta da kala masjidan libani abad absin wato a sai da suka ga wani masallaci na wasu mutane wata kabila kabila banu ab fatama rajulun minhu ana tambaya sai wani mutum ya miƙe daga cikin su yuqalu lahu usama bin qatada sunansa usama dan qatada sai ya miƙe yukuna aba sa'ada ana cewa abu sa'ada magana yace amma inna shattara yace to ku da kaza tunda kun mana magiya kun hada mu da Allah to zai ce fa inna sa'adan kana la yasiru bis sariya gaskiya za mu gaya muku sa'ad duk sauran kowa yana jin sa yace sa'ad madorafi ne ba iya za gaba in za a fita yake ba ma wannan magana kawai ba baya iya za gaba ba komanda bane ku duba ba wanda ya tsika jijiya duk wanda ya karanta tarihi ku ga yadda ya jiji ya tsika jijiya ba amma wani yake ga ya wannan la yasiru bi sariya baya ja gaban da yake wala yasimu bi sauriya kuma idan aka zo rabo baya raba daidai zalunci wala ya'dilu fil qadiyya sannan kuma idan ya zo hukunci baya adalci idan aka hau ƙara to ba zai adalci ba abin da ya zo ma akan zuciyarsa kawai ke yake zartarwa qala sa'd sa'd yana jin wannan yace amma wallahi ni ma wallahi na rantsi da Allah la addu'a wanda bi salati zan ba addu'a guda uku tunda abu uku kai mun kaji mujabu da'awa fa lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa tana son sa yana can tana gana haka sai ta ce da biyo ta sa wa kanta yajin aiki na sai abinci wallahi sai ka dawo kafirci da nan da yin sabo take kuma a ranar zan rika zama ko kwana nawa za ko ran mutu ta zo ce umma musulunci nan fa kaza tace wallahi ita dai ka kwana ɗaya a rana ba abinci ba ruwa ya zo ganta kwana na biyu kwana na uku tana mera ita ce kai za ka ga halin kace umma ki daure ki ta abincin nan dai ce wallahi ba zan koma kafirci ba to saboda haka ta dubi na ajiwa kafe ce zan mata wannan zan mata addu'a guda uku yace Allahumma in kana abduka hada hadiban waliba ya ubangiji in wannan bawan naka ƙarya yake mu kamar ya kawai ya rike ne dan a gani wasu matan yaji yadda mutane dan ƙarya riya ne da jiyarwa fa'adil umrahu Allah wa sun dare ga wani tsawon rayuwa kamar addu'a kirkiya ita Allah ka bashi tsawon rayuwa wa il faqrahu amma ban ka bashi tsawon rayuwa Allah ka hada shi da talauci ya haɗu da cin koko amma yanzu zamani wani sun ce kamai ko ya haɗu da kamai to sai ya ce wa azubihu bil fitan addu'a ta uku Allah ka haɗa shi da fitina ka haɗa shi da wata fitina da kowa zai gane fa kana ba'du ya kasance bayan nan idan su ila ya kudu Allah sai ba shi tsawon rayuwa mai tsawo idan ka yana ya kulu idan ka yi mata tambaya sai ka ji yana cewa shekun khabirun maktulun asabati da'watu sa'ad saboda ya tsufa ya tuku yana tsohuwa ya kyar da an ban magana ya ce shekun kabirun ni tsoho ne babba ya tijan buri kenan ya ce maktulun wanda aka jarraba kaga wa arzuhu fil fitan wa arzuhu fil fitan bil fitan kai sai ce maktulun wanda aka jarraba asabatni da'watu sa'ad yace addu'a sa'ad ce ta kama da kansa yake mana duk inda yaje wucewa zai rika asabati da'watu sa'ad addu'a sa'ad ce ta kama qala abdul malik ahadu ruwati hadha al hadith abdul malik ɗaya daga cikin wanda suka yi ruwaya wannan hadisin yana cewa fa ana ra'aytuhu ba'du ni ma da nake kaji yake wallahi na ganki sai da na ganki tsohon rayuwar yayi yace kad saqada hadibahu ala ainihi fatar idan sa da gaji idan sa gaba ɗaya saboda tsufa ya sako ya rufe idan fatar idan bai idan sa fa da gira gaba ɗaya ka fatar giran da girar in sako sun lullube idan in zai gani ya tsage haka nina da kibari saboda girma wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuq sannan a wannan masifar din da ya ji motsin yan budurwa sai bi ta ya rungume ta shi za ni muku da cizon buri ta da yake wa yara inda ya ji yarinya ko ya ya tsattsaga ya gano ta sai kai mata wata shine wa innahu la yata'arradu lil jawari fi turuqi yagmi zuhunna ya rika rungume ko yana musu takulkulu ko ya rungume aka yi kyauya shi ne malamai masu shari'i suka ce kaga wannan ɗaya daga jiya wanda za ka lura shi ne lalle ka ce ya yi taɓa sahabban annabi ɗaya ke wannan sa'idu ɗan zai suna nan mu jawo da awata yi sa'idu ɗan zai wata baiwa Allah ta taɓa yi mar haka yi gonar ta kusa da tasa ita kai ta ƙara ta ce ya ci mata iyaka alƙalin da aka ce sa'idu dan zai tabi'i ne sai dai ce anya kuwa sai baiwa Allah ɗaya daga cikin ƴan aljanna ba ta ce eh shi din alƙali ya ce a ji a zo da shi aka ji aka zo da alƙali am da sa'idu dan zai ka ji ka ga abin da mai ƙara take wato riyawa in shiru yace baiwa Allah ni da ina zaune annabi yake duk wanda ya kiya ta Allah sai ya nan da ba kasa ta ɗaya zuwa ta bakwai ya dora ba a cikin wata jahannama ni kike riyawa na sai muke kiya ta tace kai din yace ya ubangiji idan wannan mata ƙarya take wa Allah ka makantar da ita rijiyar da take gurin Allah ya sa ta fada kowa ya gani ƙarya take kuma wallahi zai da hakan ta fada ta makanci ba jimawa ta fada rijiya to wallahi alazim har yanzu irin wannan mutanen akwai wallahi akwai wanda ka taba shi ka sake yayi ma addu'a wallahi sai ta kaba sa'idu dan jubair wanda hajjaji ya yanka shi dalibin ibnu abbas yana cikin wanda ke hadisan alqur'ani mufassirin masana tafsirin wato alqur'ani yana cikin zaka ji an ce da an ce mujahid katada sa'idu bin jubair manyan dalibai ibnu abbas lokacin da hajjaji ya kawo shi yana ta wannan abu abin da hajjaji ya yi shine duk wanda an taba mitin cewa ana so kawai hajjaji a kokari a aibaku ko din bai gilishin ba sai sa aka rika kawo cikin hakkar hatta ana dan malik manyan sabai zai sa a kawo ka manyan malamai zai sa aka rika musu tamfi nau sai wuta ta ta yi da zai sa a sa tamfi karfi sai a dana ma a duwawu ko a gurin baya haka ya rike musu ciki hadda Anas dan Malik sahabin annabi yana cikin maji wa annabi hidima Usayd dan Jubair ya ta aka mun yana cikin waɗanda za a yanka yace a yanka Sa'id aka kalli gabas da shi ana kallon gabas za a yanka shi yana so yin karanda yace ya duba ya nuna cewa rago ne shi ana kallon sa sai ga ya motsa baki sai yake kuɗa gani ai ya ya ya ya sanu da me yake ku tambaye shi me kace yake cewa ne fa wani waje haka kai dalal masjidil haram maganan ma da zai wadda qur'ani zai yace wato Allah yace a fuskar a fuskantar da fuskarka wato gudora da gabas yace gabas aka za za ga yanka na gode wa Allah ina kallon alƙiwula za a kai sai yake wajihuhu ila al-maghrib ku ji yadda shi to akan ne iyan ma ayan kai nan ba an danne shi sai ga motsa baki ce ta gari yace tambaye shi ne yace ki cewa walillahi al-mashriq wal maghrib yace gabasin ma da yamma din na Allah ne saboda haka sai yace to ku danna kansa kasa ta baya za a yanka aka tufar da shi rubuta ciki sai ga ya motsa bakin sa yace ku daga me yace yace cewa min haka laqana kum fi hanu aidikum wa min hanu kulikum taratan ukhra kasar ba daga cikin da aka fitar da mu dan Allah wanda ke kaje zuciya ka rika ji mutun yana iktibaji da ayoyi irin wannan ko da yake sai na Usman ma aidi ya dawo ayoyin da komai kuma suka yanka shi a jaje yake ku yanka shi a haka to ne aka ga ya kuma motsa bakin sa aka ce a tambaye shi me yake shi so yake zaranda sai yake cewa ne Allah ya da kai na ba za ƙara yanka wani ba wallahi da kansa idi yace kuma Allah ya da sai ka kunyata sai ga hajaji ya haukace kawai sai yana bacci zai dage ce ga jiran ga sai da ka sai da da kan sai da da aka aka daure shi daure turu turu ake cewa ko eh sai da aka dage a turu saboda addu'ar wa sa'id dan dubai domin sa'id dan dubai akwai zakara da yake tara kullum su farka ran nan kawai zakaran nan wato bai yi tara wasa idiya ba kare da daji irin abin nan zai ce kada Allahu sauka fada Allah sautan wannan muryar ta haka da kake tashin mu da yaje ka sa muka makara baka tashi mu ba Allah ya yanke ta wallahi sai da kara ya kurumci shine baba Sa'idu wata rana tazo ta ji lokacin da yayi wannan addu'a tace ka ga addu'ar ka ko ta shafi zakaran nan da geu ka san irin wanda za ka rike wa addu'a ta ta ga ya wadanta Yusa yake da to wallahi har yanzu a cikin kuma wallahi bara an ga muku ka kiyaye wanda yake ba wuta alqur'ani yana yi alqur'ani kullum kai makaje ko kuma wanda yake ba wutin addini a kawai dan za ba wasu ba su da karan bara irin malaman addini wallahi ita take wani ya tsaya a kan ta da tsara kan shiga uku na rantsi da Allah ba annai ma magana ya tsibbu ba ko ba su ba ka kiyaye wanda yake kokarin koyi da Annabi alaihi salatu wasalam yake kokarin kwatanta gaskiya kai masa sharri yi ma addu'a Allah zai taka masa to mujabu da'awa suna nan har yanzu suna nan da yawa ba wanda ya san sai Allah amma dai a kiyaye kowanne dan adam da ka gani kawai ka bashi kimar da Allah ya bashi kowai to saboda haka kun ga wannan abin da ya faru da da wato shi wannan Usama bin Qatada sunan sa kenan a cikin makaranta ne kawai da zan tsaya sunan sa a matsayin mai Usama bin Qatada hadisi na gaba na fara da minti goma hadisi na gaba babu qira'ati fi subhi wal maghrib babu da yake magana akan wato yin karatu a sallah asuba da magriba hadisi na 262 kenan ana bi barzat al-aslami qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha annabi alaihi salatu wassalam wato ya kasance yana yin sallar asuba wa ahaduna ya'rifu jalisahu a daidai lokacin ɗayan mu ma yana gane abokin zama saboda duhun dare a lokacin mutum zai zuwa daga zama bai san waye sai da jiwa amma kafin a idar da sallah kowa zai gane a ce wani a alhaji wani dawa kai ne kusa da ni domin a lokacin babu tala haka za a zo wa ya karau fiya ma baina sittina ila mi'a abin da yake karanta a sallah a tawa tsakanin aya 60 zuwa 100 eh aya 60 zuwa 100 amma idan aka ce yayi aya 60 shine to misali yayi aya 40 a raka'a farko a 20 a tabi 100 kuma a 60 a ta farko a 40 a tabi wa yusalli zuhra idza zalat ash-shams sannan yana sallata azab da larar rana ta ba tsakiyar sama ba maganar lokaci yake ba karfe 1 ko 2 wancan masu yi karfe 1 sun bashi dimun daiman da zafi da sanyi kullun ɗaya ake yi wallahi ba su ciwo kullun karfe ɗaya ake zalla ina fikiyun yake mai amfanin kalandar da masu yi biyu kullun wannan a wance ɗan sama a dini wannan kuma ɗan gargajiya ko duk ba yan gargajiya a ciki gaba ɗaya sallar annabi ya koyar a yi ta farko ko tsakiya ko ƙarfi amma dai a rika tattance lokaci akwai lokacin da fa a jihar sai ke fara sha biyu da minti goma sha biyu to da me yasa za a kai sallah sai karfe ɗaya da rabi ko biyu lokacin da ake da sota da yake ne to ka wannan shi yake nuna akwai fiƙo kuma sallar Allah ake a rika canjawa wannan lokacin a yi karfe wato wani lokacin ma a yi da sha biyu da rabi wani lokacin kun saba yi da saura a kai ta kun saba yi a nan dan wani kowa ya gane cewa ɗayan nan bawa Allah ne ya rubuta ta ba a ce yau ɗaya da kwata za a yi domin daidai lokacin ya cancanta a yaya wannan shi ne fito ba shi yi su sassauto su ma su dawo ɗaya da rabi ba to shi ne yake cewa wa ahaduna yadhhabu ila aqsal madina ana samun ɗayan ya tafi wato can wato ƙarshen gefen garin Madina sun mayar jo sannan ya je ya dawo an yi sallah azhar wa shamsu hayya rana tana nan faratar daga cikin tsakiyar gari zai tafi ƙarshen gari daga nan zai wuce ga ƙauyuka ya je ya dawo mutum ya je ya dawo shine malamai suka ce ka ɗauka awa biyu ya je ya dawo kuma rana tana nan faratar ka iya ɗauka ina ne tsakiyar birni an ce gidan sarki ko an ce wannan titin na gidan zargi wanda na wanda wanda ya raba kano daidai aka na wani wani wata tijiya shi ya raba kano daidai misali to daga nan mutum ya tafi biyu ke kan hanyar gwargo biyu sai ya je ya dawo kuma kuma a yanayin irin nasu ba mota mai gudu ko kuma ba ba ko ya tafi mun tara idan ya yi nan ko daga nan ya yi hanyar kura ya je ya dawo wannan shamsu hayya rana tana nan faratan wala yubali bi ta'khir al-isha'i ila thuluth al-layl annabi alayhi salatu wasalam baya damuwa dangane da jinkirta sallar isha zuwa 1 bisa 3 dare sallar isha ba kun ga sallar isha so ake ka jinkirta ta wato alal akalli da ma malamai ta ce ana so a sami ita ban na wani awa tsakanin magariba da ita amma ba ka san yaya lokaci yake ba wani awa wanda suke zuwa masallacin da ake yi minti talatin saboda za a bar riyal madrid da manchester misali kawai ka je ka yi ba yi wa Allah ta fitar karasa sai yadda yake so da akwai wasu wuraren da za ka gani ana yin magarba kan kace mai wannan za a sha inda azumi ne kafin ma abinci ya karga ma za ka ji ana kiran sallah to annabi alaihi salatu wasalam ya fito a jinkirta sallar isha'i ma kamar zuwa tara da wani abu ba ma goma ba tara domin shine sulusul layli awwal idan ka lissafa daren ka raba shi gida uku to shine wato daren farko to shine yake cewa wato ai wata ran annabi ya ga yawa sabai wato an yi sallar magariba suna ta jira hawa sun fara gengedi yace ba dan san tsanantawa al'umma ta ba da na bar wannan lokacin shine lokacin sallar ta amma fa akwai wuraren banda yanzu mu da Allah ya taimake mu zaka mutane suna son karatu akwai wanda yake ga mu a gurin su yana da'awa yace wallahi akwai masallacin su su yace kawai wasu aka samu ɗan rigima kawai ana karatu za su shigo ce lokacin sallah yayi kawai zuwa sallah kuma da an yi sallar su ko ba su zauna su ci gaba da jira nace ya yace ai ɗan boko ne wai su yan boko ne kawai ai a shi masallaci kaza kaza suka kawo tawili iri iri kuma ko ba su gaba da hira ai awa biyu ko uku sai a yi zaura a shiga gida wanda shi ita kanta hira bayan sallar shayi hadisin bukari ya nuna cewa ma makaruni ne fa in dai ba hira alheri ba za a yi akan wani abu ko kuma a'a ko mutum ya zauna shi da iyalansa a gida amma mutum ya zauna a waje kawai a waje wajen hirar mara bukari makaruni ne to amma wasu za su shigo ka kawai mutum ya zo ya ce lallai sai an gama an tsaye da karatun sun sallah lai shi ko ita ko sallah idan baka yi da Allah yake so ba Allah ba ruwan sa da ita to shine yake cewa wannan hadisin bukari ya fitar a kitabun mawaqitis salah babu waqtin zuri inda zawat rana tana barin tsakiyar sama da zarar ka tsaya a sama idan rana na tsakiya daidai za ka ba za ka yi wa ka kasa amma da zarar ta fara yin wato inda za ka faɗi yamma kenan to kaga shi kenan sai ka fara ganin gado ɗinka ya sauko ta mai alaji ba haka yi ma misali rana na saukowa kasa to Allah ta yi karfe karfe da ake magana ba tura ne suka kawo mana a ce sai karfe biyu iyayen mu magabata sun ce wani malami yayi wani rubutu a wani marubuci kai na taɓa gani a rubutun da sai zuwa turawa ne da suka mai da mu wato bayi ake musu ayyuka a kamfanin nika idan za su idan za su fito za su bar musulmi su sallah sai karfe biyu sai a kada kararrawa ba su minti goma sha biyar sai abinci su sallah sai abin ya zama jiki amma magabata tun a da ba abin da suke yi shine kawai iyayenmu ko a wasu ƙauyuka a gari yanzu ba ruwansu da agogo rana suke kallo su su san lokacin sallah wanda abubuwa ne da siyasa ta abubuwa da suka shigo da bambance bambance ya kawo kawai ta ci sallar karfe kaza ta kaza ci a ba ruwan Allah da karfin lokaci yake kallo kuma ga hadisi Abu Hurairah wa Abdullahi dan Mas'ud nuna yayi cewa as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokaci ya fi ladama duk wacce kai ta yi amma babu wani zance a cikin sallah kan kaza ke ko masu kaza babu shi na'am lokacin ba eh shi da yawa magana da muke da lokaci ya zo ya canza to kuma sai ku canza domin ga kalanda kuna da ita ko ga falaki ne yana bayani kullum sai a canza wannan shine fito to hadisi na gaba an ummul fadl an karbo daga ummul fadl ita ce lubabatu bint al-harith lubabatu bint al-harith ibn huzn al-hilaliya matar abbas ibn abdul muttalib kenan ita ce yake kiranta lubabatu al-kubra domin akwai al-kubra yar uwar maimunatu matar annabi alaihi salatu wasalam da maimuna ai goggon abdullahi da abbas gogote eh kuma kala ce ta wa kanwar mahaifiyar Khalid bin Walid ita ce farkon mace da ta fara musulunta ita wannan baiwa Allah bayan na Khadija daga na Khadija sai ita Annabi alaihi salatu wasallam yana kai mata ziyara har ya kai lura a gidan tafiyarsa ya bayan yayi sallah azhar ya je bacci a gidanta sannan ta haifa wa Abbas Abdul Muttalib yara shida sannan kuma ita ta fara rasuwa kafin mijinta ta riga mijinta rasuwa a lokacin khilafa ta sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya yarda da su gaba daya wannan ita ce ummul fadl lubabatu da bawo da yake zawa mahaifiyar Abdullahi da Abbas Ali bin Abbas ka ga ruwaya wato Ali bin Abbas uwa ta ruwaya a gurin santa ita uwar ta ruwaya ba wani girman kai Allah ai abu alfahari ne ba dan ka ga Allah ya matsayi to a gurin danta ta ruwaya cewa annahu qala inna ummul fadl sami'athu lalle ummul fadl ta jiji ta jiwa ibnu abbas wa huwa yaqra'u yana karanta wal mursalati urfa aya 30 da wani abu ko faqalat ya bunayya sai tace ya kai dan dana wallahi daran ce da Allah laqad zakkartani bi qira'atika hadhihi sura karatunka na wannan surar ya tunatar da ni cewa innaha la akhiru ma sami'tu ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce karshen abin da nabi daga annabi alaihi salatu wasallam ya qara'u biha fil maghrib yana karanta wannan sura a sallar maghrib daga wannan sura ba ta ƙara jin karatun annabi ya rage lafiya kuma ya bar duniya kaji to kaga annabi ya yi wal murtala ta urfa a sallar maghrib ya raba ta wato biyu kenan ko yayi wasu ayoyi masu yawa a ciki sannan kuma ya ƙara da sauran ayoyin a to wannan ma yana daga fiqhun imam saboda haka wannan hadisin yana nuna mana cewa shi ma lalle abu sahabi ne an a karanta sura cikakkiyar ta sannan kuma yana nuna cewa ya halatta mata su je masallaci domin gashi anan lubaba ta biyu a masallaci ba gidanta ba an dubai da bin murayyim kala Jubairu bin Mutaim Allah ya kara masa yadda yake sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi tur. Naja Annabi alaihi salatu wasallam yana karanta suratul turi wa tur wa kitabin masur a sallar magarba. Dan karka dauka wai kullun ne za a zuwa ya ba gajerun turori kullun. Usaimin Mala Usaimin idan zai bi karanta su kamar yau in zai karanta suratul araf a sallar magarba kamar yau na gama karatu ne ce jama'a gobe sallar magariba suratul arab za mu biya haka usaini ne ke yi a kowa ya shirya in baka shirya ba ka tafi masallacin mu da hammata kaje can kai sallaka yau din na ana gama karatu ya ce jama'a gobe a sallar magariba mun zo karatu to suratul suratul arab za mu biya ita za a raba a cikin suratul wato sallah raka'a farko da ta biyu kuma kaga dai su malam malam a wajen sun sanya muryar da take ku duba yanayin sa ba irin karatun su da take ba karatu yake irin na zuhur da shi sai bayan daya ya mun laili zai ko to to wannan shine abinda abinda malam ya kawo anan kamar yadda hadisin wato Abu Huraira Abu Huraira yana da ruwa ya cewa wato yace bai taba sallah Abu Hurairah yace ban taba sallah bayan wani bayan wani ba bayan Annabi alaihi salatu wasalam wanda yake sallah irin ta Annabi alaihi salatu wasalam fiye da wani ba fiye da wani yanzu Abu Hurairah sai wani ba Allah Sulaiman yace da shi wato kana yudilu rak'atayn al-ulayn ya faɗi wannan bawan Allah to shi Sulaiman ne ruwayar sai yace shi wanda Abu Hurairah yake magana akan sa shine yana tsawaita wato rakoyi guda biyun farko na sallah azhar wa yukaffifu al-ukhrayni sannan na karshe kuma ya ya sauƙaƙa su ya biya fatiha lalla wa yukaffifu al-asra wa yaqra'u fil maghribi bi qital al-mufassal sallar asr yana takaita surori sannan kuma a sallar magriba sai karanta qital al-mufassal kun san an kasa surorin alqur'ani gida uku akwai a wato sabu diwan guda bakwai da suka fi kowanne tsawo don haura ɗari tun daga bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am a'raf sai aka ce amfani da tauba a haɗi wasu kuma ka ta ba ban da tauba ba yulu su ne surorin da annabi ya ka iya su ka far- ka san fasara su ka zama malami ka haddace su ka san tafsirin su to malami ne an ta hibru su saboda haka to su ne a diwan tabawa diwan kenan sannan sai al-mi'un duk masu aya 100 wanda suka haura 100 amma ba su kai- ba sa cikin wancan su ne kashi na biyu na uku kuma su ne al-mufassal To, mufassal din ne sai aka raba su gida uku akwai iwanul mufassal akwai ausadul mufassal akwai isarul mufassal to shine yake kamar da wani mawaki yake cewa wani suratin min al mufassali al hujurat li abas wa huwa al jami wa min abas li surati duha wasat wa ma baqi isaruhu bila shadad kaga wato diwanul mufassal shine wato um, sai yake cewa daga suratul hujurat zuwa abata suratul hujurat wai suka ce daga qaf zuwa abata sune diwalul mufassal masu tsawo a mufassal din sannan kuma daga abata zuwa wadduha sune awsati daga abata wata wallahi zuwa madakaita ko in dai ba mugun malalaci bane mutum ba zai ce ka ja dogon sura su kuma ake awsatul mufassal sune ire-iren su da za a gara yin ta a sallar shari'a وتوسطها في العشاء من أهل اليفرة تأثيرها في المغرب والعصر أكني مغرب على العصر أنا قدر تسلى أم سورة 30 دلاء بيا يجي وتوسطها في العشاء sallar isha'i kuma za a kai kai ta wa tadwilu alqira'ati fi subhi wa zuhri sallah za da asuba kuma a jaru ko sura domin duk wanda ya makare ya samu to to saboda haka sai yake daga suratul duha kuma wadduha zuwa kasa shine kita gajeru tun daga wadduha zuwa kasa ai gajeru ne kuwa eh bare ko nan da nan to wannan shine abin da wato malam kai awa dai mu ta wuce da minti abin da malam wato ya kawo dangane da wannan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya ji mana sati mai zuwa ma biya babu kira'ati abin da yake magana kan kiratu fil isha yadda za a yi karatu a sallar isha na Allah ka su yana eh to zan fara da takarjar cewa ai me dalilin da yasa ake hada wato sallah yayin tafiya jamu taqdim ko ta'khir dalilin da yake sawa a hade su shine tafiya ka gane yawa na gama da wannan yawa sai ta biyu ai da sai ta biyu da yake magana shi ma ta biyu kenan da kai magana cewa wasu sun ce idan mutum matafiyi ne idan ya zo sallah wai sai je ma ko da yake ta farko idan mutum ya ce yana tafiya sai je masallaci ba ya sallah ba kuma lokacin sallah yayi shi kuma gashi matafi ne kasuru zai saboda haka zai iya yin sallarsa ta kasuru ya tafi zai iya yi mana ne ma ni a ciki babu idan ka ga zai haifar da fitina sai ka hakura ka rinka je dan kai idan mutum ta kai ai akwai kaman masallatan kan Kaduna a kore shi abu da yake na manta sunan gurin ko da yaushe wannan gurin za ka su abu da yake ba ruwan miƙati ko miƙatin yan Najeriya yawwa to kaga nan gurin ka samu kanka dama an sallama shi na matafiya ne ba fitina sai kai sannan tambayar ta tauku shine wai shin idan mutum ya je sarar ana sallah a masallaci matafiyi ne shi za a yi sallah a zara sai ya shiga ne biyu idan liman zai bi liman raka biyu ya sallama sai ta yi tafiyarsa ko kuma a bari sai liman ya yi biyu sai riki ragowa biyu sai ya zauna ba wanda ya sa shi wannan wani ya taɓa faɗa ba na manta a irin tarurrukan mu na IBC aka zo ana tattauna a wannan wani ya ce abu da zai ne ka an muka baro taron da ya ka mana hadisin ba mana ba zan ba zan ba ko malam ya sani shi dai ya ce wanda mu dai ba mu san wannan hadisin ba amma ka kawo bane eh in dai ka bude man ya saba ka tarko ne sai ka cika sallah in ba ka so kai tafi waye saka ba wanda ya saka in kana so ka ci wani tsinka kai tafiya ka gida ba ba dole sai ka bi liman ba duk gaba ɗaya ba daidai ba ne duka biyu hanyoyin biyun da aka faɗa ba daidai ba ne wallahu a'lam eh yau na to a malikiya kwana hudu ne ka gane ko a malikiya amma wajen a hanabila ahmad bin hanbal saboda hadisai da ya zo karara cewa in dai matafi ne kai sunan ka matafi ba kada wata rana da zaka yanke da kaso saboda annabi alaihi salatu wasallam lokacin da ya fita wa makka da lokacin da aka yakin tabuka duk ba inda ya kwana hudu wancan kwana 19 wancan wajen kwana 20 masruk da ibnu taymiya ya kawo a littafin sa ya kawo cewa masruk wata hudu watanni yana kasuru dalibin da ra'ayi saboda haka wayannan dalilan suna da karfi amma idan ka je gurin ko da yake ni abin da nake faɗa wato shi ilimi ana tallanta ne a gurin masu ilimi ba a tallanta ilimi a gonar jahilai idan ka je kauye yanzu kauyen ku ka koma san wanda wata kila ko ahalari ba sauki a gurin ba ba za a fahimce ka ba yawwa to sai kai abin da za a fahimce ka irin wannan dabarar sai na Usman yayi lokacin da yazo ake ganin ya cika sallah an fahimta da kyau ko yawwa saboda yana ganin akwai wanda ahadithu ahadin ne da babban shi ba musulunci ne ma ba su gama fahimtar abubuwa ba idan yace sai ya raka a biyu yanzu za a iya samun matsala wannan shine fahimta kuma ita ma almalikiya da raka amma idan mutum yana da karatu kuma ya je gurin da ya fahimci bai da matsala duk inda ya sunan zama tafi to kasar ne wallahu ala ina ga alaikum salam to ta karshe kenan na'am wani hadisi mala mala awal ya ce malamai ne suke faɗa kaga mun wuce gurin yau wato mu je zuwa abubuwan da muka faɗa dai ya yau da aka kaga ana yi kenan abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da sufofin da madaukaka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kun mun Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kun mun Oke akwai taimako da yan uwa suka bayar na masallaci naira dubu biyar da ɗari uku da ashirin ba mu za ka yi eh to mamari ya ƙaro naira biyar naira dubu biyar da ɗari uku da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya sa albarka allah ya ba wa ya biya wa kowa da aljannatu da so yau eh gobe ma akawun jana'i jami jiya mun yi a last week mun yi akawun jana'i gobe ma insha allah ta'ala shi za mu biya karatunmu na laraba da muke akwai waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i suna da yawa muna fata Allah ya biya musu bukatunsu Allah madaukakin sarki kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya wannan zabe da yake tinkarin mu Allah kada ka bar mu da son zuciyar mu Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suke neman kasar nan da matsala Allah ka maganta mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suke neman aiki Allah ka tallafa mu waɗanda wato kuma suka sa aure a gaba ko aure ta ko a gaba Allah ya tallafa mu muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah madaukakin sarki marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon minta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين